إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan waga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗurin a wannan lokaci na gabatar da tambayoyi wanda kuke turare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa don wanku da su bin abdullah yau muna subudu 21 ga wata na sha'aban 21 ga wata na sha'aban hijira shekara 1440 da 40 daidai wanda ya dace da 27 ga wata na hudu shekara 2019 Allah mun jagoranci eh kayan lamba da za a kira yan uwa lamba kamar haka guda biyu akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kinan katroven sez katroven dizinaf zero a sosan haka lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kinan katroven katorz tarandu senkant karandu to wani su ne lambobi za a kira insha Allah sai kahin a karanta wannan akwai wasu mutum guda biyu da kullum ina ga muku wanda zai kira a waya ya tambaya to yakan yi amince a hakuri abinda aka sani abinda aka rike a hudi da yana hanya nema daga mutum biyu daya yana maganar cewa matar shi ce mace ce na alama matar shi ce dai take huta lokacin da ta ga dama inda ta ga dama kuma in yi magana a ce a haka aka ga dama a yi ina ga wannan duk ina cikin tahiya ne irin wannan ai ba wata tambaya ba ce ba babu wanda bai sani ba na maganar haƙƙin iya daga cikin haƙƙin namiji kan mace kamar yadda manzana salasan yahudi Allah ta kharju illa bi izini ka tauta daga gida hid uzinin miji kenan huta ba uzinin shi har ma ya ce ka aje a ce sai an je kaga nan ta'addanci ne taka doka ne ta Allah ɗauke wani haƙƙi ne da Allah ya ba miji ta yi to yana ganin ɗan uwa kamar da kai bayanin naka ba da mun tambaya abin mutum sani ba wani ta sani illa ko a ce nasiha ta ji tsoron Allah ka mata a cikin hushin Allah amma yadda ka yi bayanin wannan mata taka ni nasihar da zan maka ɗan uwa ka yi ƙoƙarin gaya ma armeni a kai ba zaman banza kuke ba ka yi ƙoƙarin gaya ma waliyanka ka yi wakilanka ko waliyanta halin da kuke ciki da wannan mata a yi ƙoƙarin gyara a zamana a yi ƙoƙarin me yasa yaushe za a yi mu a wayar gari mace ta ce ka ce katta wuta ta ce he ta je ta ce abin ta gada ma za ta yi kenan akwai wata matsala a ƙasa wadda ba san ta ba lazim ka zo ka nemi zama a gyara wannan zama naku adin mushkila inda mushkila take in mai gyaruwa ce a gyara in bata gyaruwa ko ka yi haƙuri inda kake santa ko kuma in ta kama rabuwa a rabu shari'a ta amince mugun zama aka hana wannan shine kun nasiyar zama ka kware akwai mushkila da ka waɗanda dai gaskiya akwai na ba ƙasa baiwa da kawai mata ta arme mai son zama arme mai son miji ta yi abin da kawai kuma dole namiji zama namiji ne akwai abin da kake iya jimrewa matsayinka na masa'ul responsible kin iyalanka akwai abin da ya zamanto kuma yarda da shi akwai sakin masa'uliya zaka zamanto kenan mara kishi wanda zaka ɗauke sauki amana da Allah ya baka ta wannan mata akwai haɗari kenan kai kanka so da yawa mutum wani soyayya ta kan sa shi iya kallon barna cikin iyalan shi annabi yake da yus annabi ta bai shiga aljanna tun zai ga barna cikin iyalan shi ya kasa magana kanta ya kasa maganinta Allah ya shirya da mu sai dan uwa shi kuma maganar da yake yi cewa za a yi ko baka ne wani examen ne dai za a yi na ga cikin azumi na gudu wai ya halitta su ajiye azumi dalilin wannan gudu to ni dai ban san madogara da zan baka ba ta ka ajiye azumi ka yi gudu gaskiya ban san da ita ba illa ni kurin jan hankali da nake yan uwa musulmi musulmi muke wannan magana tana kan responsible duk wani mai hudu yaji yan uwa shi lamarin masauliya da Allah ba mutum duk inda kake kasancewa kai musulmi ne duk wani matsayi da Allah baka musulmi kake duk inda kaga kana wuri responsible ke an wuri an kira ka wani taro kuma wannan na kantarwa ne duk wani musulmi ne masu wannan taron me zai hana irin wa'annan ababe ku yi magana matsayin ku na musulmi me yasa irin wannan ababe me yasa ake yin su a cikin azumi an san didiyanku daga college halli sai dubu daga gune azumi wajibi ne a kasa maza da mata to me yasa mu kowa iya da duk da babban matsala za a ce wani afirka ta yamma afirka ta mahi yawa wasu ba musulmi ne ba a zo ku ɗauko su dokoki wata da wadda tana kwantakin tana saɓanin aƙida ku da aƙida iyalanku zai kawo matsala ga waɗannan yara wani bai bana azumi ma me zai ka kenan me yasa za ku ɗauko abin da yake cin karo da lamarin addinin ɗiyanku da rayuwarku da wannan shine ya kamata duk mu hade ruwan alun taro da ake na sanarwa na karantarwa sauransu me zai hana irin ababen a yin su a ƙara kafin azumi ko ban azumi tun asan da azumin zan da wani wasa ne ya ci karo da shi wata sallah ta zai ka an daga gaskiya magana wani uwa masu duk wanda yake hudi a ji wallahi masauliya ce a gaban Allah zai ba Allah labari abinda kana iya hudi kana iya matsa kana musulmi kana kallo a dake addini rikon sa kai na kai shi ba shi da mutunci kurin ba ruwan kurin addini kuma ya ga dama kurin ba liban lamar da addini mutane wani shi ya kamata dimi kuɗi a ji wallahi gaban Allah mutum mas'ul ne kowa ya sa a gaban Allah kana iya gyarawa shi ne tushen abun irin wannan abun rushin kulawa da lissafi da addini shi ka ka haka nan to ni dai akan haka ban san hujja ba da zan bada ta maganar ɗaukan mana ajiye azumi dalilin wannan box 40 ban san ba da rura ta mutane ban san ba da madogara ya dai kenan a yi gaba tambaya ban san hujja ba ta ajiye gaskiyar magana sai akwai da muke kama misali ajiye azumi misali irin masu ɗaukan wani soji ko duwan su ake ta wani masu zuwa gudu wannan muna bada kamar sa zuwa tundubi zuwa abin soji dan ganin ana barin gari inda misali wani gari ne za a a wannan box certificate misali wannan sadatin hatan dubiya ko ne yame wannan a matsayin ka na dan bulaguro kana da dama ka aje azumi dan dan bulaguro kake wannan ba matsala bace ba amma kana yi a garin ku gaskiya ban san ba wata hujja da zan dogara in ce ya halitta aje na kuma kowa shi san larurar shi me yasa zai aje wannan kuma tsakanin shi da Allah ni dai banna da wata madogara ta ajiye dalilin a gudu wallah alam so karanta
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين malam wannan yake tambaya cewa kamar idan wanka ya kama ka na janaba kana iya na sabulu kuma daga baya ka zo ka yi na janaba din eh ba matsala ka yi wankan kana da wanka ma masu wanka na haila ko na janaba ana iya wankan sabili daban falin da ruwan daban ne ya tsabta ma daga ba a zo a wankan na ibada na haila ko na janaba ba lahi bane ba ya ma ba tsabta
na'am baba ya tambaye shi ta farko na mance amma yana cewa wai ya je wani kauye ne ya iske suna amsar kamar hatsi tiya goma kuma in an tashi sai a bada tiya sha ɗaya wajen biya ya ne wannan hukuncin shi so sha'ayin musulunci ya hana ƙari akan ababe na kuma mai hakan da zan ba shi gaba da goma ba goma ne wannan an hakan ƙa'ida sana na yi na'am kenan ƙarin damun shi ƙari bai halitta kuna na'am to sai wani shi ne yake tambaya cewa kamar ya zo sallar magriba ne ya samu raka daya wai biyun wannan ya zai ya ya cika su shin zai karanta fatiha da sura ne a bayyane kuma ko kuma ya shi zai ɗan uwa masa'alar masabuki da ya samu sallah ba cikakka ba na ga wancan darasi namu ne yan uwa maganan malamai magabata suna da ra'ayi ne daban-daban kan masa'alar masabuki da ya samu misali isharaka a ɗaya waraka biyu a mazhaba ta malikiya da hanaf ƙarƙashin wata ruwaya ta fama a darakatun fasallu zuwa ƙashin hadisin da zan kawo don abu ya sauƙi fama a darakatun fasallu wa mafata kun fa'atinmu ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa an tara sallah ka ku je da gudu gudu ku je cikin nutsuwa ya ce abinda kuka iske ku sallata abinda ya huce ku ku tuku fa'atinmu wannan lafazin fa'atinmu ruwa bukhari ko sun tukta inganta to wani lafazi sai ka ma fata kun faqadu ku ramu da farko lafazin faqadu fa'atinmu ya yi yawa bangaren isnadin da yazo to bangaren fa'atinmu hatta wajen malikawa da hanafi an ta hadisin fa'atinmu ne kenan kullum abin da ka samu da liman shine naka na harko da abin da ka samu da liman shine naka alaikum sallallahu shine naka na harko me ka haka misali yanzu ka samu ishara ka abi an ce maka ishara ka abi da ka samu sune naka na harko duk da shi liman nashi ne na karshe amma kai a wajenka aka ce naka yi na farko to idan aka ce raka'a biyu taka ta farko ce me ake raka'a biyu ta karshe Aisha Fatiha kadai a asirce haka abin yake wajen jamhur masu kuma kan wannan ruwaya akan haka su kuma malaka su ce a faqadu sai suka mai tawili nan faqadu ramawa duk da su ma da su da hanafikin sun rabu a hanya malakawa suka raba kawa sai suka ce banal afa'al wa qatal aqwal sun yarda wajen su ma wajen aiki malakan kansu a yi bina'i a yi fatihu amma wajen ƙauli kenan abin da ya huce kanin misali ishara ka a biyu fatiha da sura sun wuce kai kara musu yan wa ta kaishe wani magabata suna wani manganu akan wanne ne yi ba a ta sallah ta ɓaci don kai wani amma hanya mai sauki wajen jamhur an ce a kayan da sayyidina ali umar bin khattab abdullahi bin umar da dama daga cikin malaman tabi'ai hasan basai sauran malamai na tabi'ai suna kan cewa cuko abin da ya wuce ka akan bina'i zakai me yake na magana su maganar jamhurin waɗannan magabata suna kan cewa abin da ka samu sai tana ali ke cewa da abin da samun sallaka shine farkon sallaka kenan kan haka in ka samu ishara ka daya me yawa sauran uku ko sai ka ɗauka ka raka ta isha me yake raka ta biyu fatiha da sura a bayyane me yake raka biyu ta ƙarshe fatiha kaɗai wani shine ra'ayin sauran sahabban irin su umar sayyidina ali abdullahi bin umar sauran sahabbai irin su malaman tabi'ai akan haka suke kenan kan haka shine magana mafi ƙari kullum abu da samu da neman misali magana ka samu raka ɗaya me yake raka ta biyu fatiha da sura a bayyane me yake ta ƙarshe fatiha kaɗai wani zai kawo maka tawilin ai kabar sura kaza kaza to sura ai dalilin bin liman ya canza maka sallah ka zuba gaba kana bin liman ya ka zuwa da kuyi fatiha maka yi bale sura amma kana wannan kana ta adalin bin liman ne fatiha maka yi ba ka su kwanta ma da kuyi za ku bar kuyi za ka yi ba me yasa ba ta ya baka baka na kai tana kai ka barka ka kawo ta ken dalilin bin liman ya canza maka dan wa takeice wannan mas'ala ce mai haɗi malamai sai ba ta kun amsa da muke bada magana mai karfi ta wannan sahaban da wannan tabi'an kun abin da ka samu da liman shi na ka na harko ka sami isha raka a biyu raka ka biyu ta harko ce me yake a raka a biyu ta ƙarshe fatiya kaɗai a sarki wallawa alam
wala wani ne ke tambaya ta sannan magariba ce ya zo shi da ya zo karanta sai ya karanta fatiha a asirce ya ce kuma bayan da ya zo zai sura hai tana cewa ashe asirce ce sai maimaita fatiha nan yanzu a bayyane wani ya kare sallah ne ya kamata ba abinda zai na ko ba di tunda ba ya mai mutaba kun kwanta ci gaba to da hakin da dai ba wani ba wani ba da yan kara fatiha wani wurin a takaice
sai wani yake tambaya cewa kamar a yanzu daga wannan zamanin da muke ciki har zuwa azumi wai nisabi a yaushe nawa ne yake amma san gaba dai yanzu dai yanzu dai da yake miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyu muke lissa yanzu ɗan miliyan dai san sosan kenzimin sabon zakaki na ke ne miliyan ɗaya da shika ɗari biyu saba'in da biyar daga nan ne in kama daga sun shekara zaka za ta kama wallah ala
na to sai wani wata baiwar Allah take cewa kamar ga masallaci ne amma mutane su zamanto suna yin sallah kashi-kashi daban-daban wai wani irin jan hankali da ai masu waɗannan shi dai kullum abin da ake so abin da zama sunna kullum na wace sahu ya zamanto an iya bin juna iya bin juna ana kallon juna amma maganar mata na kace wata mata suna bayan maza amma ba san sahu tungu tungu tungu kamata ya zamanto a cika na farko annabi ce na biyu haka yake iya biyo baya an kula da gyaran sahun wani ya yi wani wani haka kamata a cikin tsarin amma inda aka ce babu sallah wanda ya sallah shi kaɗai a ban sahu wannan ya cikin batan zamu bata tsarin sallah amma ba shi da ba shi da maganar a ce bata sallah tunda akwai jama'a ce ya dace sun yi abin da bai dace ba eh na'am to wani ne yace yana da yan uwa wanda ke babansu sun zamanto babansu guda kenan yana da wasu yan uwa wanda suke uwayen su kamar babansu guda kenan wan baban shi ne ko kuma sai ya ce wai ya iya auren jikar ta wannan dan uwan baban shi eh mutum ne yana da yan uwa Eh.
wanda suke amman babansu guda Wasu- uwayen uwayen ku zai nake ko eh na gane to wai ya iya auren jikashi
to ya shi ma ba lajika shi ya rubuta shi ma lajika shi ya rubuta shi ma ba lajika shi kuna kaka ɗaya mutum misali Mm, kana yaraman shi kai kana yaraman shi haka yaraman ɗaya shi haka shi kashi zaka yarama na'am wannan an hulmuna kawo misalan lalle a haka ɗabi'a ta ke wannan misali yanzu kamar ne suke ca misali wanda kuke maza biyu kai da shi ko ɗiyan mata biyu ɗan uwanka ne ɗiyan shi zace ɗiyanka ne ɗiyan ne na zumunci amma ɓangaren shari'a ba ɗiya bane bane na aihuwa aka na arme kana iya araman ɗiya kuzin kinka ɗiya kuzin kinka wanda kuke ɗiyan maza biyu ko mata biyu kana iya araman ɗinsu halaka ne amma ka take ɗiya ka ce ko to yadda ka arme ta haka za ka araman ɗiyarta kenan jikanta shi kuma a aikace misali muna da shi a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama da fatima sai dana alim zan Allah dai maza biyu suke ko zan kici ne fatima ya ta ga ali amma ya arme ta wanda ya zumunci ne haka ne amma wani bangaren arme halaka ne ka arme ta Allah wa alam na'am tambayar shi ta biyu yana cewa ina hukuncin matar da in aka ba ta abu sai ta raina ta dinga ganin cewa an ba ɗan uwar ta na ya hina
to in dai ba wannan kuma ai ba san rabon da aka yi ne wani mun yi shirya abin da mun gani ba in dai rabon da aka yi rabon adalci ne aka yi ina kamata a yi la'akari da misali mai yawan diya shi ne ba wanda rabon za ko in dai ba yawan diya ba ne ba wannan shi za a ce an yi zalunci amma akwai diya wasu sun yawa wannan dole kenan a hita mai diya da yawa akan wanda take in dai abin nan iya da alaka da yara da maza in kuma abin na matan daidai a yi amma in kai kasan kai tsakani ga Allah ka yi daidai ka yi adalci Allah ya sani ko ta magana hun Allah bai kama ka dama ai tsoro ne ake Allah ya kama ka da zalunci tsakanin iyalanka amma an har ya zamanto kenan kai ba kai ba zaluncin daidai ka raba dan ta yi gunagununta dan ta yi magana wannan Allah bai kama ka akan magana ta inda hakika kai ka yi adalci abin da ke nema kai dai ka yi adalcin kaka karkata wajen wata ka ba wata kaɗan ka ba ta da yawa alhali duka matanka ne shine bai dace na'am
eh wani malam wai tambaya yake iya su wai a gane addu'a wai da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ta neman tsari daga riya
To, wannan addu'a ta riya tana cikin shirka asagar. Lafazin lafazin da na sa ya inganta irin wannan, ire-iren wannan, eh, ruwa da annabi salama ke cewa, Alamu inni a'udhu bika an ashadika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wannan lafazi da kace siga hadisi marfu shi na sani shi gare ni. Da dukkan nau'i ma Allah Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsari a wajenka an ashadika bika wa an a'lam an yi shirka da kai alhali na sani wa astaghfiruka lima la a'lam kuma ina neman gafara game da abin da ban sani ba wannan dan misali ce shirka ta yi koyuwa game da san tururuwa a ga ɗayan ku kina abu ne mai wahala to riya tana ana da shirkul asgar dan wa ita riya ba ta mai da mutum kawuri gaba ɗaya amma ita mai take sawa ɓata aikin wannan da kai ba don Allah ba wannan aikin babu shi kwata-kwata Allah bai karɓar shi ba ta mai da kahuri irin na babbar shirka ta ka ce da yawon shirka asagar ya ƙaramar shirka ce shirka ce ma ba wacan ba ba ba take hudda ka da mutum gaba ɗaya ka yi wani aiki ne don a yaba ko don a baka kaza don a daban to wannan shi za a barka tsakanin kai da Allah ka tuba game da abin da kai wannan aikin da kai ba na Allah ba shine Allah bai karba shine ba mu kenan don gobe kiyama akwai wa'idi tabbasa na azaba na ma waɗanda suke aiki ba na Allah ba azaba
to sai wani malam yake tambaya wai wai ya ne karanta qur'ani ga wanda baya kai wai alhamdu
bai bai mi wai yaya ne karanta qur'ani ga wanda baya kai alhamdu
magana ne bai ga alhamdu ba to musan abin da yake ne ba shi dai an san qur'ani horko abin da mutum ya kamata har ka koya fatiha ita ce jigo na dukkan wata sallah dan sallah san iya cewa la salata liman lam yaqra bi ummul kitab ko bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai kanta fatihatil kitab ba kenan wanda bai shi fatiha ba shi da sallah idan za musulunta zai musulunta wani karanta abin da iya ko tasbihi yayi amma dai musulmi lazim lazim ya koyi fatiha kuma ya koyi da ake karanta ta da kyau ba kurin ba haka na gana ya kamar karatun jarida ka kama qur'ani karatun jarida ba ma qur'ani karatun jarida ma qur'ani karatu na qur'ani daban yake karatun qur'ani daban yake dole ka koyi qira'a ne ake koyi qur'ani ba kamar ka dauko wani ka dauko ka dauko jarida ka karanta bane ba qur'ani ya wuce haka nan ya bukata ka samu wanda iya koya ma ko da fatiha ka iya gyarara ta yi maka kwaso izi da yawa ba gyara sura ɗaya gyarara da kira ƙa'ida ta yi surori da yawa ba gyara ya ta kuskure ma kana kana sauya magana Allah kana kana lahi ma maimakon ka samu lada ya samu zini don ka sauya magana Allah
to sai wanda yake tambaya ce wai halal ne amsar kuɗin mutuwa kafin sutura ko bayan sutura
ba halaka bane ba saboda shari'a ba ta halatta me shari'a take halatta abin da shari'a ta shari'a ta mana an aka yi mutuwa balahi a taimaka ma iyalan mamata duk abin da suke bukata na taimako na kuɗi ne na abinci ne shi ma jigo magana ya taso daga fadar nan salama a kan mutuwar jafar isanawuli ali jafar ta aman kada kada ta ma shigulhum wannan ma ruwaya dai ko taimaka ma iyalan jafar da abinci abin shagaltawa ya zo musu kaga a yanzu aka yi mutuwa kamata ya yi mu taimaka ma wannan gidan mamaci a ba su abin da zai shafi na wadatuwa da abincin kuɗin sayan abinci da abun bukatu duk ku taimaka ku ba su har wannan mamaci kenan kayan asan da sa gaba ko da iya da wani abu ai ya raba gado kenan irin wannan in wai shine musulunci shar'anta amma sai aka waye gari masu hudin su yi bayanin sai suke rabe kudin in kai magana ka ce ba sai su ce kwanan kwanan a sadaka kuma babu yan uwa babu malamin zan sadaka ba mu hana a sadaka a taimaka malamai a sadaka amma a yi akan ka'ida wannan sadaka da ake wajen mutuwa ka'ida ta musulunci da ya shar'anta taimaka wa iyalan wace a kawata na kudin da ana bin gaskiya ba san zuciya ba kudin wanda ake tarawa kawowa aka shar'anta a taimaka ma iyalan mamaci a saya musu abinci a ba su kudin ci hone da sauransu har Allah ya san har Allah ya ba su mota kan abu amma mun ya zo ya zo a gama kudi amma ya wani gida naima ya zo na horon shi ya zo ya aiko na ina ya zo an gama an gama kudi da wani kudi envelope don gudu isa a sa envelope ana rabawa duk su ba su wadda an ci sun kwashe kudin kuma a ƙare na faranshi ya koma na yamma ya koma na alluta ya koma sai a bar mai ta kaba wani uwa baka san haka sai ka ta mai wata ko abin da ya shahe ka ko shahi taka ko yan gidanku za su da wannan matsala da muke ciki a yau problem kin wannan da ake wa mamata a zo a cin kaca a cinye abin da aka kawo na ko ina kaga saka misali da ga mutum mai dangi ne iyar dangi misali iyar da ba su taimaka mishi ba wallahi wani ya mutu da ordinance ya mutu da ordonansa wallahi bai shi kudin sai magani amma yanzu ya mutu don ka a kasa wasu masali ne wani zai aiko mai yawa wani ya zo ya kawo a kafa hun shinkawa a kawo kudi a gama maimakon wannan kuma sashi a gwada ma duniya dan dangi ne a zo a sa kudi an bido ana rabawa biyar biyar kanana masu jika bibi jika da a kalla shi ne ba a raba duniya kowa gani an yi biki amma ita a kare a watsi a bar mai ta kaba daga ita ya ɗiyanta kun ba mai taimaka mata an ƙare an gwada wa duniya su ɗiyan dangi ne wani mai yanwa shi ake wa kana a nan ba mai sanin haka wallahi sai abin shafa to wannan kaza ga wani wajibin malamai su yi tsoron Allah ko gaya mutane abin da ya dace su yi wani ba ce ba ga taimaka malamai da miya ba su amma gaskiyar magana wannan abin kuma iya kawo mana zubda minti malamai ana rena malamai ana kuma malamai ko inda wara da kuma suna cuta mutane yau da aka abin duk wanda aka ma abin ciwo ki abin gimishi an zo an ka kuɗi mai yawa a cikin gida maimakon a taimaka ma ilan mace a sai musu abinci a taimaka musu ko ne a rubuta ko ne dai ya rabe da wuya in ma samu wani matsalar hali ba shi ma in kana halin ka ga mai gudu guni wani ma ba su masu cewa hatsi da mace ma dan misali yau aka zo kudin aka tara ko mutane san ba abu dan Allah yau idan mutumin dan dangi ne dan uwa masu hali ne za a zo wajen wani tara kudin wani ya zo ya ga mutumin da yake gaba zai ba ya ka biyar ya aji wani shi ka guda aji domin ana aiki wane ne a gaban aji kudin wallahi haka ne akwai da yake ce min shi zuwa gida nan jika ko ɗari nan dala ashirin in yi ce Allah ya kirga mace iya diba waye a wurin ɗan wanda yake wurin zuba kuɗin he hudu babba ta ka ake ba to kaga a nan tun da ɗan manya ne masa kamata aka zo kudin aka tara a nan wani ya tattara kudin wannan in ma har kana tsoro tun da abin ya zama to jaraba shi dole sai an bada ka zage ka amma wulakanci to ɗauki kudin ka raba wani kashe uku misali ka ba su kashe ɗaya ka sa kashe bicin gida ana ma kuma saka amma a ta zagin su talaka wanda a zage ka inda ka samu ka taimaka ma marayu ka ji ɗan wa a takaice kenan kakkaci an an baka kakkaci ya ci jika kudin marayu kai ya baka dala biyar kai ma ka ci ina lili ka bar musu kansu kai ka taimaka za su ci abin muku taimaka kudin kudin muka kawo kuma raba nan manzo Allah ya haramta ka sadaka kun ka saka cinta haramu ne ka sadaka ka ga mutum kama waya ya kawo lila ya saka an ga a bashi ka guda ko ka biyu ya ka shi ya saka bashi ɗari haka ake dole haramu ne wallahi ko yi ake gurin Allah shi da mu gurin in wallahi hudayi abin nati ne karar haramu ne wallahi kun da ya ce kun ba mai suka yan wasu an ce ba sadaka sadaka abin yi ce ana taima amma a gaskiyar magana irin wannan da ake na cuwa-cuwa da irin wannan a watsi a bar masu takaba wannan laihi ne kun bai dace ba kai da kaje kakaci ka taimaka amma kakaci in maka iya bana ka bai an watsi ka zai taimaka mai ilimin mutum ya alkhairi ma dan ka da ma kwashe da sun rabe su watsi kuma
malam sai wani ban Allah yake cewa ina hukuncin matar da take sace abincin mijinta ana sana to kun min kuncin barawo saboda mutum da hukunci in ne sata cikin kenan ta zama ta zama kenan barauniya wai ta kuma an bata amana da an ce annabi sallallahu alaihi cewa kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'yati kowa asman sabul mas'ul ne sai ta ce al mar'atu mas'ulun fi bi zawji annabi ce kowa mas'ulu ne musabir ne gobe kiyama za mu tambaya kan yauni da Allah bashi ya ce mace ita ma mas'uliya ce an ba ta yaunin kulawa a gidan mijinta ke zanta ce amana Allah sai ya kama ta eh ta tace kudin ta yi ta yi biki eh ta tace ta yi adashi ta sai da shinkawa ta yi adashi haramu ne sata ce
sai wani ke tambaya ta ina hukuncin mai shan shayi haka da burodi haka ya dinga tsangoya burodin da hagun kuma yana shan shayin da dama to abin da ya kamata shayin shi a hannun dama na in ya ciri burodi da hannun dama ya sa a baki ya ɗauko shayi kuma da hannun dama ya sha haka ya kamata shi musulmi ka ƙyale su kwarin ka ɗauko burodin ka cira da hannun dama ya ka sa bakin kai ka ɗauko shayin ka sa kuma ka sha ka duka ake da dama bai da ka riƙe burodin da hannun hagun a riƙe a hannunka an gazo cira ka cira da dama ko ka sa da dama ka cira ka sa shayin gun dama shi da ba a san annabi sallallahu alaihi hana mu ci ko sha da dama dagun kai ci da hakum annabi ce shi dan ke ci da hakum annabi ya hana mu yin haka nan sallallahu alaihi wasallam na'am wannan matar abin da take cewa ta ta yi wai mutanen kama ga masallaci ne ya suki zuwa masallacin zai su haɗu ko su uku ko su hudu biyar su tada sallar su a takaice matuƙa ga masallaci bai ta koyi sallah gihin masallaci he dai yan wata ruwa daban ka san masallaci a yau akwai sallah wani rikun suna ta kama ga mutanen da jarabar sallimanci ga mutum sallah ba iya tale ka bi shi masallar duka kowa rasa gaba daya shi ne matsalar da ke kaka nan gaskiya so da yawa wuri da yawa kun limanci a zaman kamar ta sarauta ce kurin kun shi da amai kun zama limamin ne kurin to da haka shi ke samun lokaci ko sallah kai ka sallah babu sallah tun an hanta sallah espresso bige bige babu kafatiya ba karatu karatu gashi nan gairma garubi alayhi wala rali gashi nan kashi karatun da iri gashi nan kabbara ba kabbara ba ita ba ba kabbara ba karatu wannan shi sa gaskiya amma in dai ba da ruro komi bai dacewa ga masallaci ku zo ku sallah a gehe idan akwai ta larura na mata cikin larura
wani yaro yake tambaya ta me hukuncin shan rubutu bai cikin suna shi bai tabbata sunna ba
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya ta ina hukuncin duk abin da ka huce addu'a in kashi kashi ban hanyar ba abin da ya tabbata muna magana ba wani na wani ba magana tabbata hadisi a sunna shine bai tabbata ba haka abin da ya lahiya ya garanti ka yi addu'a kun ɗanwa shi ne ya lahiya to sai wani yake tambaya ta ina hukuncin limamin da in zai dago baya cewa sami Allahu liman hamidu sai dai ya ce rabbana wa lakal hamd to ya bar sunna sai a karantar da shi ya kuskure ya bar sunna ya yi sunna Mhm. saboda sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah shi kuma a sallar shi iya dagowa da sami Allahu liman hamida in ya minta tsaye cak ya ce rabbana wa lakal ham ko allahumma rabbana wa lakal ham wannan in ya dago kenan bai dacewa ga mai limancin sallah musulmi ya taso da wa- rabbana wa lakal ham gaskiyar magana ya saba sunna wannan abin da yake su suka gano kuskuren kullum da farko kayan ayi abu a yi kokarin faɗakarwa ga wannan limami ga wani kuskure da yake wakana da gare shi da fatar Allah sa gyara kuma tana sai ana mutum dan ya gyara ne eh
hala wannan tambaya yake ko take yi wai ya halatta mace ta sha magani da azumi don ka ta yi jinin haila
to a yan uwa mas'alar shan magani da a yi azumi ko a yi aiki da ɗaya ne ko aikin hajji da aiki mata suke sha abinda malamai aka zamana aka yi mas'ala bale a zaman namu abinda ake magana cewa shi ita sallah matuƙa ba jini sallah tana nan ta yi matuƙa ba jini kai hajji ta yi matuƙa ba jini azumi ya yi yanzu kenan ya rage ga mace me za ta shakin sa shari'a ba ta yakwa a domin shan akwai abu mai cutarwa kuma cutarwa in dai ta tabbata abin da bai cutar da ita kenan shi ita shari'a in me aka sha in dai jini bai zo ba aka yi azumi azumi a shari'anci azumi ya yi wani kuma san tsakaninta da Allah tsakaninta da lahiyar ta magana me ta sha amma shan ba bai zama ila illa an wasu suke nasiya bangaren lahiya kullum ɗabi'a ki da Allah ya yi da Allah ya mutum ka bi ɗabi'a ka yayi lahiya gare ka da neman domin wannan abin zai hana haila iya tasiri cikin canza miki ɗabi'a da Allah Allah ya yi sa kullum irin maganin da suke da illa ga mata wanda canza mata jinin ko ya zama bai tsayawa ko ya canza wata tsallake wata duk wannan neman wani abu da yake shiga na na wani maganin furudi shiga ya rika neman tasiri iya canza ɗabi'a ki da Allah yake na ki bari yadda Allah yake ki yi azumin ki azumin shidda ne ko bakwai ne ki bari lahiya lauki aje kan ki yayi lahiya gare ki haka Allah yake wannan rashin jinin akwai illa ga lahiya gaskiya magana eh
to malam wannan yake tambayar cewa wai wanda mutum eh, ta- eh, talauci ya mai yawa kuma ana bin shi bashi wacce addu'a zai yi Allah kan ya warware to shi a ta addu'a neman Allah warware irin cikin sujada cikin dare illa addu'a da ka ambaci bashi a ciki addu'a shahararra ta sayyidina Ali radiyallahu anhu wani ya zo ya mai tambaya akan cewa an iya da bashi ya mishi yawa kai an dora mashi fansa ya kasa biya sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce zan gaya maka wata addu'a wadda manzana sallallahu alaihi karanta da manzana karanta da da ni ita ko da kana da bashi kutamcin dutsen sabir ka karanta Allah zai biya ka zai biya mata bin ka biya ke wannan wanda mene ya biya kenan ita ce addu'a Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak wannan ita ce addu'a da ya kamata a yi Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka haka ya kamata ka yawaita yi ko a sujada ka wara doyinka da fatar Allah warware Allahumma kafini bi halalika Allah ka isar mun da halakinka an haramu ka ba haramu ba wa gani bi fatalaka amman su Allah bi fatalaka amman su haka Allah ka wadatar daga fatalaka ba ta wani ba wannan shine addu'a za a yawaita yi Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allah warware
to malam wannan yake cewa iya so ya ga me yadda ake ta- eh, salatul tasbih
salat tasbihin wa ina ta wadanta a takaice sallah raka hudu ce raka hudu duka lokacin nafila ina iya ta a karanta fatiha da surar da aka iya a yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sha biyar a tsaye a yi rukuyi a rukuyi a karanta kafa goma subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar a taso daga rukuyi a tsaye a yi kawa goma kan aje sujada in haka je sujada a karanta kawa goma subhanallah walhamdulillah wala ila illa wallahu akbar a dago daga sujada ta farko a zamna a zamnan wannan ayi kawa goma subhanallah walhamdulillah wala ila illa allah wallahu akbar kuma ayi su goma kuma sai a koma sujada ta biyu a karanta kawa goma in za a tashi zuwa raka'a ta biyu sai a dan zamna kan kawa ta goma kamar da istira da ake yi aka zamna a karanta kafa goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haka ta goma sai a tashi zuwa raka'a ta biyu to yanda aka yi a raka'a ta farko ta biyu ma haka za a yi fatiha da sura kafa goma sha biyar a tsaye rukuyi goma an taso daga rukuyi goma an je sujada goma an dago a yi goma a koma ta biyu a yi goma an zo ta- an zo je wani tahiya ayan tahiya an wa annabi salati an kare ta kuma ai kawa goma haka ake kuma ba sai an kuma ya tashi raka ta uku ita ma haka za a yi ta da abin karanta da kullum bayan fata da sura za a sha biyar sauran wurare goma goma ne haka da sai raka hudu ce za a samu tasbi ko ta raka tasbi 75 ne so hudu sai baka tasbi 300 ya ake samun 75 a tsaye ka sha biyar ka yi rukuyu ka goma 25 ka taso daga rukuyu ka goma a tsaye 35 ka je sujada ka goma 45 ka taso sujada ka goma 55 ka kuma sujada ta biyu ka goma 65 za ka mince ka goma 75 so hudu ɗari ku kenan haka ka samu insha Allah.
ana sanar da tambaya wai bilal wai wani irin kabila ne?
mutumin habasha ne baki ne Na, eh baki ne mutumin habasha bilal bin rabah idan dai ba balarabe ne.
ba balarabe ba ne ba ina ce bakin balarabe ne kwarar tunda ana ya tashi ba ma baki ne kwarar mutumin habasha sai wani shi ke tambaya wai akwai malamin da ya ce babu siraɗi wani magana ya take
ya ba su daɗi
a lahira babu ta- babu siraɗi
ka to ka a duniya kuma kaji Allah shi Allah shi da mu wannan dimin tu sirati kuma ya ture wannan kuma kuma Allah shi da mu kuma shikenan Allah shi da mu
to malam wannan tambaya yake wai wai ina jin ko ɗalibai ne wai ya ce wanda yake zaune a cikin ɗaki tare da mazinata wai idan za su yi aikin ɓannansu sai su hudda shi kuma in sun ida sai ya zo kuma wai i- ya ya kwanta kan gadon ya ce iya halatta eh, ya- ya kwanta kan gadon kuma wai sallah tana halatta cikin wannan ɗakin to shi dan uwa abin da zan gaya ma irin wannan wurare kai mai imani ka gane kan kabar wurin kurin shi malaka kurin kai ma ka shiga ciki abin da ya maka alkhairi da imanin ka ka kaura kurin ka sake wuri shi ne kuma zama nasiha su kuma da dama ka sa a masa nasiha in kai baka iya ba kurin shi ne abu kurin
To, sai wanda yake cewa wai wanda ya iya larabci, wai wajen es- eh, sallar istihara, wai ya iya ɗauko littafi ya karanta addu'a ko kuma sai ya je wajen malami an koya ne.
A'a, shi dan uwa ai addu'a ira qur'ani ce ake cewa talqin dole amma la ake da ta ake daga saudiya akwai mun nijar zuwa kai wannan saudiya akwai maka shi na kai kai karantawa in dai ka iya kira ke gawa kai karanta kanka ma eh in wa zaka je shi ma ai doka ne karanta ana ke bukata ne ka iya kira da kyau an ka iya kira da kyau shi ke sai karanta kai ma karanta bayan sallah ba sai ba wani ya muka ba
To, sai wanda yake tambayar cewa wai iya wannan ne s- eh, eh, sa- sallah ne sai bayan ya fara karatu sai ya sai ya shiga shakkun bita da ya kama ba yake tambaya ne ya kamata yi.
to bai da ba amma da yawa aka batun fati ne shakka ce ke kuma tabbata ba ba bai kuma ko ita gaba sallar shi kuma kai ya gina shakka wannan tunda ba kalu ba ba da an barta kai shi- kai kuma ba bai barin sallah akan wannan akan kuntum Mm. bai barin sallah
To sai malam wannan masu tambayoyin nan kan wanda suka yi zaluncin nan sai yake ƙara cewa wai wasun wani zalunci akwai na- rana ta mai karanta wanda ya ya taimaka mu ya san karamin da garanta yau Eh, wai shi mutum ne ya zalunci mu- mutane ya cinye masa haƙƙinsu sai kun ba shi amsar da cewa ya nema amina amsa ya ce to shi wasu bai ma san ba su ba wai kuma bai san ba inda zai same su ne ya kamata ya shi shi abin da ake magana an wa ka san ka zalunci wani dukiyar shi ka ci kudin shi ko ka sace yanzu ka gane ka tuba za ka yi tuba tsakanin kai da Allah da ya hana ka sata kai zata yanzu kuma ka mutane inda suna nan kai kokarin maida musu in ka sani idan bin su nan ba ka san suka shige ba sai kai ka sadaka Allah kai musu an baka san su ba kai sadaka Allah kai musu shine kuma abin za ka iya yi amma an kasa mai shi dole ka kai mai kayan shi ko da bai gane ba kai ne kayan shi ne aka kasa kuwa ba shi wani ba da ma kasan koyarwa ko ka ba wani ma kai mishi kuwa haka ake eh
akwai tambaya da kuka tsada na magana cewa wai caye mutumin ne an ɗarma arman ne sai daga baya ce wai ya wasa wannan ina hanya mun tambaye waya an yi arme ne sai ya wa uban ya- wa- yarinyar waya eh ita na abin da aka yi na fasa me a hausa na hausa ka hausa alme ko ka ce wannan arman na hausa me sakin shi gidan ka sake ta kenan bayan ulla bayan ulla kenan ka hausa ya ce washe gari sai ya komo can oban ya komo na ce a ba maganin ka komo ai arme idan ka saki arme ba mace aka maka arme ba kwanta da mace ba sai ka ce ka sake ta ka sake ta ka kai baka da baka ce zame da ta sai sabo ko yanzu kuma sabo magana da ka tinka sake ta an kare ko duk bahaushe in ka ce arme na hausa arman me kenan ka hausa kenan ka ka ce arme ni daga na hausa ba san ko me ka hausa amma ka ce na hausa arman wannan kenan ka hausa ko kuma kenan ka ka bar shi yanzu ka kuma ma in ya ga dama kuma ce to na baka Allah kun sabon abu jadda amma ba magana komi ya cikin sakin da ba mai komi na kulli ta sake ba kwanta ba kuma idan mata ran na mai ba wani ya kayan sake waya ma iya dama komi jira iya dama ko na ka kasa iyawa kai kai wannan ta'addancin ya sabe wane zo a baka shikenan da kawaya ma ce tun tana gidan mijinta babin zai kuran kare ka asara eh shi yan almi ba abu mutane kuma wasa suke da kalma a mai gaba kuma kadiman mahuta kadiman dahi-dahi bayan ka bata kai kan zaka yi lafazin ka ce ka sake kuka kaza kuma ka zo ka kana dahi-dahi in wa kamata ba cikin nutsuwa ba cikin hankali a ake da zuciya a rika rike zuciya in dai ka rike zuciya ka ka bai hushi ka yi magana lokacin hushi to da yawa ka zaka bata aramanka so da yawa yin magana yake ka bashi arme iya kuma ka haushi iya ka kai magana ka kai magana in ka haushi domin ka ce kai magana ba ce ta iya kai magana ta bai maka abin ya lalace kowa cikin cikin kaushi abu ya lalace gaba daya mun karanta muku yawan nan annabi sallallahu alaihi wasallam magana da iblis yake neman mutu armi to ka hau ta hau daga wani ya magana ɗaya to ta ɓaci don kowa bai san kasa ta zai yayi abin da zai zai shi bai kasa ba sai a gama ala sai gun bayan kare kun ana neman mota Allah shi da mu in wani ga tambayar ce zakaranta daga lokaci ya yan uwa Allah kai mu shiri na gaba insha Allah sai akwai rabilu daga turmini iya ce a gaida ku to kwarai muna ga da su kuma kuma su bar addu'o'i da to yawa muna fata duka bukatun mu na alkhairi Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah kare mu imani mu samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wannan kuma Ramadan mai zawa muna fata Allah sa mu cikin masu azumtar shi masu kuma fa'idantuwa da irin abin da yake cikin na fa'idodi na watan Ramadan Allah taimake mu sa mu cikin tattun bayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم